الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na juma'a uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1447 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da 20 ga watan biyu miladiya 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul ma'ida a zai mun tsaya karshen aya ta 54 a cikin wannan sura mai albarka a yau insha Allah za mu tashi aya ta 55 na'am
بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
Allah maɗaukin sarki yake cewa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu kadai majibincinku masoyinku shine Allah da manzansa walladina amanu da kuma waɗanda suka yi imani alladina yuqimuna salata waɗannan da suke tsayar da sallah wa yutuna zakata kuma suke ba da zakawahum raki'una kuma suna masu ruku'u ma'ana suke yin ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasulahu wanda dai ya jibinci Allah da manzansa فإن والذين آمنوا لو أن سكي إيماني فإن حزب الله هم الغالبون لله رندنا الله سوني ما سسام رنجاي ما سورة بوتا ما سكين غلبا أكان أبو كان غابس الله سبحانه وتعالى bayan duka ya gargade mu daga soyayyar kakirai da juya baya ga barin addini musamman ta fuskar bin ra'ayi da abinda waɗanda makiya addini ne suke so to kamar yanzu tunda an ce kakkaso yahudawa kakkaso nasara to yanzu kamar mai tambaya yana tambaya to dawa dawa ya kamata mu soya Allah Allah ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu kadai masoyanku majibincin al'amarinku wanda ya kamata ku aje soyayya ku gare shi shine Allah madaukin sarki da manzansa duk wanda za ku so bayan Allah subhanahu wata'ala da manzansa suke walladina amanu da kuma waɗanda suka yi imani waɗannan su ne waɗanda wajibi ne ga musulmi ya so su kuma soyayyarsu ba ta rage wani fili inda mutum ya so su da gaske ta yadda wani wanda ba masoyin Allah da manzo da masu imanin ba ta zai samu wani kaso na soyayya daga cikin zukatansu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dace mai imani ya so soyayya da ta kunshi sallamawa da miƙa wuya da kankan da kai da bauta da miƙa wuya da rusunawa gare shi a kowane hali a kowane yanayi da kuma biyayya zuwa ga abin da ya kira biyayya gare shi sannan biyayya ga annabi sallallahu alaihi sallama shi ma wanda ya kunshi girmama shi tsare haƙoƙin shi bin umarnin da ya bada ne fassar abubuwan da ya hana dama ita soyayya abin da ke fassara ta biyayya ce Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alamar mutum yana son Allah shine ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ita biyayya ita ce alamar take tabbatar da soyayya ga wanda yake da awar soyayya domin bai yiwuwa ka so mutum kuma a same ka lokaci guda kana saba mashi ba zai yiwu ba a rayuwar duniya ka'ida duk wanda kake so to akan samu daidaito da jituwa ta al'amura tsakanin ku ta yadda zai zama kuna tafiya sau da kafa ba za a same kuna saba wa juna ba dan bai yiwuwa kana son Allah kuma a lokaci guda kana son wanda bai son Allah kuma dan in har ka so wanda zai san Allah to ko shaka babu baka ankara ba kuma zaka wayi gari ka shiga cikin masu saba wa Allah saboda soyayyar makiyin Allah da kake domin kamar yadda muka sani soyayya tana da tasiri tasirin soyayya ba a zuciya yake ba bayan soyayya ta kama zuciya tasirin ta yana bayyana ne a gabobi ya gaɓoɓi ke bayyana soyayya shine za ta kai matsayi da matakin da gaɓoɓinka za su dinga yin aiki bisa abin da ya dace da abin da wanda kake so yake so ko yake yarda da shi shi yasa idan kana son Allah ayyukanka baki ɗaya za su zama suna tafiya suna gudana daidai yadda Allah subhanahu wata'ala yake so masoyin Allah ba a samun shi zama mai saba wa Allah ne balle kuma ya rungumi ya jibinci ya so wanda yake kin Allah subhanahu wata'ala kamar da wani malami yake kore wani soyayyar Allah ga wanda biye da awata in ya zama ya samu kai ne cikin wani hali ko cikin yanayi na bujurewa dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah madauki wa mai malamin ki cewa ta'sul ilaha wa tazum hubbahu hada mahallu bil qiyas badiru law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yace kana saba wa ubangiji kuma kana riya cewa kana son shi wannan a duk ma'aunin duniya da ake awo da shi wannan abu ne da ba zai yi ba to domin da san da kake wa Allah na gaskiya ne da ka masa biyayya saboda lallai masoyi mai biyayya ne ga duk wanda yake so don haka soyayyar Allah subhanahu wata'ala tana tabbatuwa cikin sallamawa da miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma san annabi sallallahu alaihi sallama yana tabbatuwa cikin sallamawa da miƙa wuya gare shi da raya sunna shi karanta ta aiki da ita karantar da ita ba da kariya wajen makiyanta da za su kawo mata hari a kowane hali da kowane yanayi wallazina amanu sannan kuma kaso wanda suka yi imani dama san allazina amanu ai innama yamtaddu min hubbika lillahi wa lirasuli kana san mai imani ne saboda san da kake wa Allah da manzo dan da waye mai imani ai shine wanda ya da Allah zai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka in ka so shi saboda imani kana so ne ne saboda yana son wa saboda yana son Allah da manzo kaga soyayya tai reshe ne na soyayyar Allah tunda kana son Allah to duk wanda ya so Allah ya ga Allah kai ma zaka so shi tunda yana son manzon Allah duk wanda ya so manzon Allah ya ga manzon Allah kai ma za ka so shi da haka soyayyar allazi na amanu ta samo asali daga soyayyar Allah da manzo ne shi ya sanya soyayya da muke gani ita kanta babi ne mai zaman kai ne a cikin abin da shafi aqida dole ne musulmi ya sani soyayya na iya kai ka aljanna kuma soyayya na iya kai ka wuta kana iya so san da zai kai ka wuta kamar yadda kana iya so kuma so ya zama zuwan ka aljanna cikin abin da za ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin abubuwan da ke kai mutum ga ramar Allah akwai soyayya don Allah ya zama wanda duk za ka so za ka so shi don Allah in ka so mutum don Allah wannan ibada ce mai zaman kanta da take share maka fage kai da shi in ya zama kun haɗa kan suna son juna don Allah duka ta kai ku aljanna baki daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah mutum ya so mutum ba dan komai yake son shi ba sai dan Allah cikin muhimmai manya-manyan abubuwa da ya kamata da imani ya zama ya rike su sai kuma soyayya da take samu asali daga imani dama ba soyayya ba ce ta dan mutum na baka ko dan yana yi da kai ba soyayya ba ce ta dan yana baka wuri yana buɗe ma wuri ka zauna ya saka ma huka a soyayya ce saboda addinin Allah don Allah kake so rai ba dan wani dalili wanda ba wannan ba to mai imani dama ba ya da abin san da ya wuce waɗannan guda uku Allah madaukin sarki annabi sallallahu alaihi sallama sannan ya so masu imani saboda soyayya su ga Allah da manzo in ka so Allah Allah subhanahu wata'ala zai so ka in ka manta da Allah Allah zai manta da kai nasullaha fa nasiyahum in ka so Allah kuma yadda ka so shi yuhibbuhum wa yuhibbunahu ka so shi shi ma Allah subhanahu wata'ala sai ya so ka kamar yadda in ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi masa biyayya dalilin wannan Allah sai ya so ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ka in ka so mai imani da kai da shi duka Allah subhanahu wata'ala sai ya da ku to waɗannan su kake yi wa kara ta soyayya su kake jirinta a matsayin naka to yayin da zuciya ta cika da soyayyar wannan to wani fage ya rage kuma da makiyin Allah da manzo da makiyin mai imani zai samu wuri a zuciyar mai imani babu zuciyarka ta riga ta cika domin ta gama sanda abin da ya kamata a zo to wannan zai kai matsayin da hatta matar da zaka aura idan zaka so ta zaka so ta ne don Allah kafin ka so ta don bukatar namiji ga mace don wani abin da take da shi da zai da hankalinka zuwa gare ta wannan shine abin da ya zai sa in ka aure ta kuma za ka ji tsoron Allah cikin al'amarinta ka kiyaye dokokin Allah cikin zamantakewa da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai imani ya kyamaci mai imani ya wuce la ya farak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mai imani ya kyamaci ya washe mai imani in ba ka son wani halin kila tana da wani halin in ba kyakkyawa ba ce kila tana kiyamun ne idan ba ta da tsawo kila tana mahaddace alkur'ani sai alkur'ani ya kara mata tsawo sai ka kara da tsawon alkur'ani ta kara tsawo sai ka kalle ta doguwarta in baka ce sunnan manzo Allah ta mai da ita fara sai ka hada da hasken sunna sai ka kalle ta fararta ma'ana dai in ta rasa wannan zaka same ta da wannan saboda imani da ya hada to soyayya da ta gina bisa imani kuma soyayya sai ake fara ta nan duniya rayuwa ce kyau duniya kuma a haɗu a je lahira a shiga aljanna a ci gaba da ita ikhwanan ala sururin mutaqabilina za a zauna cikin wannan yan uwantakar dan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da dama akwai ta Allah ya riga ya gina ta cikin faɗan sa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihuna to su waɗannan masu imanin yace su ne alladina yuqimuna salata su ne waɗanda suke tsayar da sallah kamar da muka sani tsayar da sallah da bayyan sallah daban suna tsayar da sallah ma'ana suna yin ta tare da kiyaye haƙoƙinta da sharuɗanta bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa yutuna zakata sannan kuma suke bayar da zakka ta dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya hore masu suna tsire haƙƙin Allah na zakka su bayar da shi ga wanda Allah ya sai a bayar da su a bayar da ita gare su sannan wa hum raki'una kuma su ne masu yin ruku'u wannan ayar wa hum raki'un wasu daga cikin malamai sai suka dauka والذين يقيمون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة وهم راكعون sai suka dauka wannan wawun din wawul hal ne ma'ana walladina alladina yuqimuna salata wa yuqtuna zakata wal hal wa hum raki'una suna bayar da zakka alhali suna cikin ruku'u ma'ana kenan zakasar za su bayar da ita suna bayar da ta halin ruku'u kenan wannan shine fahimtar mabiya addinin shi'a game da wannan aya shi yasa suka ce ayar ma ta sauka ne game da sayyidina ali Allah ya kara masa yadda suka ce faɗin Allah inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu sayyidina ali ake nufi allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'una zaka sayyidina ali ake magana saboda an rawaito ya kabbala sallah sai wani mabukaci ya zo wurin shi da bukata da ya zo yana halin ruku ya bara sai ya zai zo da shi sai mika mai halin ruku da haka shine wallazi wa yu'tuna zakata wa hum raki'una da wannan haka ya bayar da zakka a halin ruku to idan har da bayar da zakka halin rufu ake nufi to da wannan ta zama wata daraja da zakka da sadaka za ta samu ta wanda ya bayar da ita halin rufu yadda za ta sha bamban da wanda ya ta ba halin rufu ba da sai a faɗi cewa mafificiyar zakka ita ce wanda ka bada lokacin da kake cikin rufu to kuma sadda ka ruka kana rufu idan za ka raba zakka ina sallah ina kusurin sallah kaga ba za a same shi ba kenan ta su suka ɗauka wannan shine abin da ake magana sayyidina ali ake magana don aka ayar suka ce ta tabbatar da shi ne khalifa bayan manzan Allah kai tsaye saboda ce aka yi inna ma waliyukumun mahu wa rasuluhu wallazina amanu to dama wallazina amanu din shine nan allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una bi shine ake magana a nan suka ce da haka wannan ya gwada shine khalifan manzan Allah kai tsaye bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to inda matsalar take akwai mace tsakanin kalmar alwilaya da alwalaya alwilaya bi kasril waw da kuma alwalaya bi fathil waw alwilaya bi kasril waw shine shugabanci alwalaya in aka yi wawun fataha kuma ma'anarsa soyayya da kauna da jikin juna to anan kuma wanne ne suke ake magana ana maganar alwalaya ne ba ana maganar alwilaya ba domin aya tana maganar soyayya ne ba tana maganar shugabanci ba inda shugabanci take magana to daga nan sai a ce tun daga sayakin ayat shugabanci take magana kuma kuna da abin cewa ku shigo ku faɗi naku to amma ayat kwata kwata ba magana shugabanci ake yi ba ana magana soyayya domin ta zo bayan ayoyin da suka yi magana akan son wanda ba masu imani ba yahudawa da nasara wanda suka yi ridda sai Allah ya zo ya takaita ya kawo adatul hasri wacce ita ce innama sai ce innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu da haka ana magana alwalaya ne ba kuma ana maganar alwilaya ba ne ba shekul islam ibn taymiya a cikin littafin sunan hajji sunna da yake tattauna wannan gabar ta wannan ayar da suka kawo suka yi hujja da ita akan cewa tana tabbatar da sayyidina ali ne khalifa kai tsaye bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa na biyu bayan kalmar alwalaya da alwilaya kalmomi biyu ne mabambanta ba kalmomi biyu ne wanda ma'anarsu guda ba alwilaya daban alwalaya daban kuma na ana magana alwalaya ne ba ana magana alwilaya ba yace abu na biyu ai a lokacin da ayat ta sauka kowa ya sani sayyidina ali bai tara dukiyar da zai fara zakka ba a lokacin har manzo Allah ya ba duniya sayyidina ali bai kudi ba dan a tarihin sayyidina ali jarumi ne na gaske a fagen daga amma baya cikin agniya sahaba baya cikin mawadatun sahabbai da suka kuɗi shi yana cikin jaruman sahabbai matasa a gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama in ana maganar mawadatan sahabbai a gaban manzon Allah sai a ce sayyidina Abubakar sai a ce sayyidina Usman sai a ce su Abdurrahman ibn Auf da sauransu sayyidina Ali ba a taɓa ba da labarin a zamanin manzon Allah ya tara dukiya da har ya fara fidda zakka manzon Allah yana raye ba abin da yake tabbatar da wannan shine al-majlisi a cikin biharul anwar yana ba da labarin auren sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda da Fatima radiyallahu ta'ala anha cewa lokacin da za a daura musu aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya kawo talakin Fatima ba ya da kuɗi silken shi ya dauka ya je ya kai wa sayyidina Usman ya ce ya sayi silken shi ya bashi saboda zai biya sadakin Fatima Allah ya kara masa yadda sayyidina Usman ya sai wannan silken nashi dirhami 400 bayan ya saya ya bashi sai sai wannan sarki yanzu na wani kudin ka ne sai to ka rike sarkenka wannan gudunmuwa ta ce a kara a hidima ya dauko wannan dirhami 400 ya kawo masa sayyidina Abu manzo Allah sai ce ka kai wa sayyidina Abubakar a je a sai ma Fatima kayan amarya da za a kai ta gidan miji ita wannan almajlisi ke ba da labarin wannan cikin biharul anwar to kaga wanda sanda zai biya sadaki sai da sai da sarki yaushe ya tara kudin da zai fara yin zakka kenan kaga bai bai tara dukiyar da zai zakka ba ballantana a ce sannan idan har ya tara dukiyar da zai yi zakka wata dukiya sai zobe ke isa zakata zobe guda ya bada ma nawa ne ke nan dukiyar da za a yi ba zakka anya dukiyar da za a bada zobe matsayin zakata ko dukiyar ta kai zakka domin abin da ke isa zakka a dirhami sai ka mallaki abin da ya kai dirhami ɗari biyu na azurfa idan na zinari ne sai ka mallaki abin da ya kai dinari ishirin to kaga da dirhami ɗari biyu da dinari ishirin ɗin kowane za ka ba da rukun ushur dirhami ɗari biyu idan kalaba in kalaba ɗari biyu gida arba'in nawa za ka samu biyar wannan biyar ɗin ita ce za ka ba da zakka yanzu dirhami biyar sai a ce zobe guda na daidai dirhami biyar ya kai yawan din girman dirhami biyar kaga abin da ya bada mai sunan shi sadaka ce ya bada mai bukata ya zo ya yi bara daidai gabar da ya yi ruku'u ya cire zobe ya jefa mashi ka tafi da haka zakka da ake magana nan ta dukiya ba ita ce sai na ali ya bada san wurin ba sai na ali ya bada sadaka ne ga mabukaci ayar kwata-kwata ba tana magana akan sai na ali Allah ya kara masa yadda ya zama khalifan manzon Allah bane ba bayan nan a sannan allazina amanu nan ai ba mutum guda ake magana ba jami'i ko dama ke sa aka kawo allazina wanda allazina ismul mawsul wanda yake gwarami jami'i na mutane da yawa illa shi kadai sai a ce da allazi amana wa yuqimus salata wa yu'ti zakata ko wa huwa raki' kaga shi kadai ake magana kenan amma allazina amanu kaga ana mag wallazina amanu sannan allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'una kaga ya gwada duka masu imani ake gana kuma kenan yanzu a soyayya sai da alƙadi zaka so su masu imani sai na alƙa ɗai ne mai imani da Allah ya umarni a so Allah ya umarce mu mu so sai na alƙa cikin sauran masu imani baki daya yadda kaso abubakar kaso umar kaso usman haka ke san aliyu dukkan su a matsayin alladina amanu yan sahun farko a babin alladina amanu haka kake zowa yanzu haka so dan uwanka ne imani saboda duk kalmar alladina amanu ta kunshe su baki daya iyaka kawai in ya cika sharadin alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'una in har ya cika wannan kaga sai ka so shi saboda wannan da haka ayar ba tana magana game da sayyidina almani ba kamar yadda suke magana ayar tana maganar umumin masu imani ne baki daya ita maganar wa zai zama shugaba wa zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mas'ala ce daban wacce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta riga ta gama maluci ta dan su sahabbai ba wanda ya sabani cikin su akan cewa dama Abubakar shine khalifa na farko ba wanda ya sabani cikin sahabbai cewa sayyidina Abubakar shine khalifa na farko kama wanda ba wanda ya ja da sayyidina abubakar a kan sayyidina umar ya zama na biyu bayan shi sayyidina umar kuma da ya tashi kwamitin shura ya su suka zaɓi sayyidina usman kuma cikin su hada sayyidina ali a kwamitin shura wanda suka zaɓi sayyidina usman bayan rasuwar sayyidina umar bayan sayyidina usman kuma al'umma gaba ɗaya ta gamu ta aitaiwa sayyidina ali mu baya a matsayin khalifa wannan ba wani saɓani a tsakanin sahabbai musulmai da wani ke da wata tantama kan cewa haka tsarin yake lokacin da sayyidina umar suka je saqifatu bani sa'ida shi da sayyidina abubakar da suka je wajen al-ansar bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai sayyidina umar zai yi magana sayyidina abubakar da ya anshi ya fara magana ai magana da ya ga ya masa sai Allah ya kuma Allah cikin mu sannan ya kawo su a matsayin mataimaka ya ce mu ne nahnu al-umara wa antum al-wuzara ya ce mu mu ne ku ne ku ne mu ne shugabanni mataimaka ne ku ya ce ɗayan biyun nan ku zaɓi ɗaya ko Umar ko Abu Ubaida ibn Jarrah ku zaɓi ɗaya cikin su Umar ya ce wannan shine zulubin da ba za taɓa yafe ba da ba in nayi manzon Allah ya sa ka gaba a sallah ina gari ya ce a ce kai sallah da mutane har Allah ya ɗauki rayuwar shi kai ne liman bayan manzo Allah ya sa ka gaba ni in mai doka bayan shiga gaba ai sai ba zai yi ba ai manzo Allah ya riga gama naɗa ka da haka kawai aka mubaya a matsayin khalifa na musulmi kuma aka aka masa mubaya a matsayin khalifa ba wani mutum ɗaya tal da ya sabani akan wani shi kau sai na Abubakar kafin rayuwarsa ta kada rubuta ta walayatul ahli yace da ya rasu sayyidina Umar shine khalifa bayan shi da haka yana rasuwa shi sayyidina Umar ba ai shawara da kowa ba kuma duk sabai ba wanda ya sabani akan wannan saboda me abdullahi umar yana cewa sau da yawa zaka ji manzo Allah ya ce kharajtu ana wa abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa fa'altu ana wa abubakar wa umar haka muke take haduwa dama manzo Allah ce na shiga tare da ni da abubakar da umar ko na fita ni da abubakar da umar ko na yi kaza ni da abubakar da umar wannan misalai na nan da yawa a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana gwada cewa in alama ce to ita ce alamar take gwada masu ne khalifofi bayan nan in sayyidina ali ya san shi ake magana a nan kuma kenan saba wa Allah ya dai musu biyayya domin ya shiga gwamnatin sayyidina abubakar an yi da shi har ya yi bulala ta masu haji gaban sayyidina abubakar ya yi haka gaban sayyidina umar ya shiga duk hidimar da shi aka yi haka lokacin sayyidina usman kenan ya yadda an saba wa umarnin allah subhanahu wataala a wannan ayar ya bi sayyidina abubakar a matsayin khalifa ya bi sayyidina umar a matsayin khalifa ya bi sayyidina usman ba wanda zai tsammanin wannan da sayyidina ala allah ya kara masa yadda menene abin da yake tabbatacce kenan sabanin hakan shine tabbas shine sayyidina ali ba wannan magana ba haka take ba da haka sayyidina ali ya yi aiki ne da abin da dukkan al'ummar musulmi ta gano akan shi baki daya ya bi su a matsayin shugabanni domin dama babu wani nassin da ya saura da za a faɗi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gawa aisha yana cewa kira mani dan uwanki ya kawo mini takarda in rubuta kai la ya kula qa'ilun wa yatamanna mutamannin wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa ababakar kada wani ya zo ya ce shi ya fi dacewa ya ce ana aula ni na fi dacewa ya yi burin a bashi abin da ba nashi ba alhali Allah da masu imani ba su yadda ba sai da abubakar shi ne ma'ana manzo Allah na ishara zuwa ga wake nan zuwa ga khalifansa wannan munasabobin suna nan da yawa kuma Allah ya hada su tare haka jere yunwa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rana ya fito daga gida zai fita nema abin da zai ci tsakiyar rana al'ada balarabe baya fitowa tsakiyar rana in rana ta ke tsakiya to shi yana inuwa zai huta sai rana ta karya sannan ya fito manzo Allah ya fito kawai sai gamu da Abubakar sai sai ina za ka mihi doka wanda lokacin kai sai yunwa ta duniya manzo Allah sai ni ma ta duniya sun manna gaba sai ga Umar kai ne doka sai sai ku mihi doka sai yunwa sai domin sai wallahi ne ma ta duniya suka je gidan wani mutum mai cikin mutanen Madina baya nan suka yi sallama masu su sai ya je ya ɗebo ruwa ya dawo yana dawowa ya tadda yayi manyan baki ga manzon Allah a bakun ta gidanka ga Abubakar da Umar ya shiga ya murna ya ɗauko ruwa mai sanyi ya kawo ɗebo da bino ya kawo ya ya kama akuya ya yanka manzo Allah cikin da yake yanka nono da yawa saboda amfanin aka gama aka yi abinci suka ci suka gama manzo Allah ya ce masa yana amur wallahi wannan dadin da kuka ci Allah sai ya tambaye ku kan shi ranar alkiyama wannan ni'imar da kuka ci Allah ya tambaye ku ranar alkiyama shi shine fa Allah sun mala tusalun yawma idin anil nabi kaga a lokacin da yunwa ake biya hadisin Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais yana cikin sahihai fitowa yayi daga gida ya ce inda manzan Allah ya nufa kafa ta kafa shi ya baro dan uwan shi gida ya ce ka cin mana zan je dan kada manzan Allah ya fita yana zuwa aka ce manzan Allah ya fita ya shiga wani gida da rijiya cikin manzan Allah ya shiga ya zauna akwai tsohon rijiya a cikin gidan ya zauna bakin rijiyar manzan Allah ya saka kafa ta yana zaune bisa Abu Musa ya shiga ya sallama ya ce ya manzan Allah ina bakin kofa yana rufe kofa ya ji an buga waye sai sai Abubakar ne sai zai ce ya manzo Allah ga abubakar na neman izini zai shigo ce ka bude ka bai izini ka ce mishi ina mishi albishir da aljanna abu musa ya bude ya ce manzo Allah sai ma albishir da aljanna ya zo ya zauna dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hawan shiriya tana cikin jira abu musa ya ce to Allah kawo dan uwana shi ma ya zo ya buga in je in ga manzo Allah yanda shi ma ya masa irin wannan albishir din sai ya ji an buga waye sai ce Umar ne sai ya zo ya ce a manzan Allah Umar na neman izini sai shi ma ka bude mashi kai mashi albishir da aljanna ya bude Umar ya shigo ya zauna hagu da manzan Allah ya saka kawawa da tsiri da kaga bangon nan ya cika kenan Abubakar dama Umar hagu manzan Allah tsakanin su san aka kara bugawa ta yake dan kunshi ne bude sai ga Usman ya zo ya ce ya manzan Allah Usman nake buga sai ka bude mashi shi ba kai mai albishir da aljanna tare da wata musiba da za ta same shi ya zo ya gaya mata ce gashi manzo Allah yana ma aljishi da aljin tare da wata musiba da za ta same ka sai Allah ina roƙonka ka azurta ni da hakuri ran da wannan musiba za ta same ni da ya zo ya da nan ya cika sai ya koma je haka ya zauna ya fuskanto manzo Allah sai Abubakar wannan ne ko wannan ka tsaya kawai ne yake labata maka yana ji yadda suka zo wannan bayan wannan wannan bayan wannan wannan bayan wannan haka suka zo suka shigo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a wajen khalifancin ma haka suka zo kuma idan ka kalla haka aka yi lokacin da Allah ya dauki rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka shi dakin Aisha sai na Abubakar ya rasu aka shi dakin Aisha sai na Umar ya rasu aka shi dakin Aisha sai dakin ya tuka sai na Usman sai da aka shi baki ulgarqat aka yi ko wajen baki ulgarqat ma daga bayan aka fada ta kabarin sai dawo ciki saboda yan tawaye suka hana ma arfe shi a cikin kabarin dan haka musulmi ba su da wata tantama akan cewa afdalus sahabati wa khairuhum ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar ثم عمر ثم عثمان ثم علي ba su da sabani akan wannan to kuma wannan lokacin da wannan aka zaɓo ɗanen halifofin abin da ya saba ma zai zama wani al'amarin kallo a tattauna ba saboda a sannan ba ɗan shi'a babu shi'a ba da ɗan shi'a to tun da babu ita sannan kaga ita rigimar da ɗan shi'a zai yawai sai aya su take magana tana magana sai da adini ai sanda ma aka zaɓe sun babu kai babu kai balai ma a fara rigimar ya aka yi sai mu ce kana ina kabari aka yi to babu sai lokacin wannan malamin su ne tabbatar da babu haka lokacin da wani malamin sunna inda ya zai munazara da wani malamin shi'a sai da ya bari duka aka taru masallaci aka sa lokaci ba a tsari da malamin shi'a ne da ya zo an taru ya dan makara da ya zo ya kakkaɓo takalman shi shigo da su haka ya zauna inda kowa ke da ta ba malaya kowa aje takalman shi waje kai ka shigo da naka sai ce akwai dalili to me dalili sai saboda a zamanin manzo Allah ya shi a sata takalma suke masallaci sai shi wannan malamin shi a sai an wulaka ta ya ba malam an zaka mu shari ina yan shi a suka zamanin manzo Allah sai to ga mu mai shukka warata shi kenan abinda kake yi a matsayin addini tunda babu shi zamanin manzo Allah sai kuka fara shi sai to ga mu mai shukka warata nan muqabala ta kare shi kenan an tashi dama abinda ake so zamanin manzo Allah akwai da babu duk da babu zamanin manzo Allah kau malamin kun fi ahlin nabi wa sahbihi dinan falaisa yakunu lana yawma dinan abinda duk ba addini bane a zamanin manzo Allah da sahabbai yau ba zai zama addini shikenan haka aka aka kare ta kaga ya guje masa ta takalmi sai ya rubuta kai ne daga baki ɗaya da ya yadda ma suna sata takalmin kaga da ya yi sai ashe ma ka san akwai mu to amma da yake ƙarya ce shi yasa ya daka wannan ayar tana magana akan umumin masu imani ba tana magana akan sayyidina Ali bane kadai duka masu imani masoya ne majibinta ne a wajen kowane mai imani da ya dace ya jefa soyayya da kaunar shi gare su Allah ce wa man ya tawalla Allah wa rasulahu wanda duk ya tsinci Allah da manzon shi ya so Allah da manzo walladina amanu ya kuma so waɗanda suka yi imani ya rike su a matsayin masoya fa inna hizballahi humul ghalibuna lalle rundunar Allah su ne masu samun rinjaye su ne masu samun galaba wanda duk ya so Allah da manzo da masu imani to wannan shi ya haula ya samu nasara domin rundunar Allah su ne ke samun nasara a kowane lokaci su ke cin galaba a kowane lokaci ka taba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz Allah ya ce Allah ya hukunta ya wajabta cewa lalle ni da manzanni na mun za mu yi rinjaye wa laqad sabaqat kalimatu li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibuna Allah ya ce hakika kalma ta ta gabata gabayin mu manzanni kalmar mu ta gabata gabayin mu manzanni cewa lallai tabbas su dinnan abin taimako ne Allah zai taimake su sannan ya gabata an sanar da su cewa lallai rundunar mu ita ce mai samun nasara ita ce mai samun rinjaye dan haka babu duk wata runduna in ba ta Allah ba ce ba karshen al'amarin ta zai lalace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim fi qulubihim al-imana وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون رندنر الله سوكي صابهم غلبا إتكو رندنر الله إتكي واتفكي زبنتر الله دمنزو دمس إيماني كما تكي رايوا بس تربر الله دمنزو كما تكي مكانت آلي دمسايا وبس آلم الله دمنزو تكتولنسو تولنا كومين كارنسنسو كومين روننسو duk yadda suke duk inda suka sa gaba suke da rinjaye suke da galaba ba ka taɓa sanya Allah da manzo gaba kuma ka faɗi ba ka taɓa sanya Allah da manzo gaba bisa tsarin su bisa karantarwar su bisa shirya su kake tafiya kuma Allah ya tabar da kokarinka duk yadda aka kai aka kawo ko da babu mafita ko da ana ganin an kai bango to Allah da ya bangon zai tsaga bangon ya baka hanyar fita sai ka fita domin irin wannan bangon da bai da mafita irin shine bangon da Annabi Musa da mutanen shi suka tsaga cikin ruwa suka ketara bayan an zo saboda imani da Allah da Annabi Musa da suka yi da Fir'auna da Yusuf ya halakar da su an zo suna ganin ma suna faɗin inna da mudrakuna haka suke faɗi dan sun san ba mafita annabi Musa ce musu kalla inna ma iya rabbi sayahdi dan haka haka Allah yake da rundunarsa rundunar Allah ba ta taba faduwa ba a kuma taba cin galaba sai Allah na iya jarabtar bayansa wanda ke cikin rundunarsa Allah na iya jarabtar bayansa da ke cikin rundunarsa a jaraba amma ƙarshen al'amari to kuma suke da nasara amma farko ana iya tafiya ba rana guda dama nasara ke zuwa ba ba rana guda za a fara a kai inda ake so a kai ba za a fara ana tafiya jarabawa na zuwa ya miza Allahu al-khabisa min at-tayyib dan a tantance waye da gaske ke waye ba da gaske ke yi ba wa zai tsaya wa Allah da gaske waye ba da gaske ke yi ba ana tafiya ana tafiya ana tafiya har sai a kawo gabar da taimakon Allah subhanahu wata'ala zai ko annabawa da su ne jagororin rundunonin Allah ai ba rana da Allah yake kawo nasarar shi ba sai an jaraba su wa kayi min nabiyin qatala ma'ahu ribiyuna kathirun fama wanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wa ka wallahu yuhibbu wallahu yuhibbu as-sabirina am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه mata nasarullah kaga manzo ne da wasu ma da ke cewa wanda shi taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inda nasarullah ya karib hatta idza sai'ata rusulu wa dhannu annahum qad kudibu da'ahum nasruna fanuzziya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawmi al-mujrimin banda aka ga an kai kamar ma babu mafita an gama da mu babu mafita to sai taimakon Allah subhanahu wata'ala ya zo daidai wannan gaban to nan taimakon Allah yake zuwa bayan jarabawa ta kai a hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin jarabawa za ta zo wa rundunar Allah a game da jarabawa wani bi a shiga fargaba a shiga tashin hankali amma ƙarshen nasara tawagar Allah ya take samun nasara a yakin badar manzo Allah da mutum 300 ya je ya irin dinan mutum dubu mutum 300 da ba yaki suka fita ba kuma sun fita kawai su tare ayarin in tsirarin mutane su anshi abin da ke tare da su Allah ya ce yaki za a yi sadda suka ga alamar yakin ma ba su san ayi yakin wa idza ya'idukum Allahu ila ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum da Allah ya ce ko ayarin san ko rundunan nan ko kuna son mara kaya ita za ku samu mara kayar ita ce wacce ba za a yakin ba Allah ce mai kaya za ku gamu da ita aka zo filin yakin nan duk jarabawa aka shiga cikin wani irin hali da fargaba da tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ya kawo fargaba aka zo babu ruwa Allah ya kawo ruwa istastaji suna rabbakum fastajaba lakum aka zo ba yi bacci ba idan ga shi kuma nu'asa amanatan minhu kuka zo babu taimako Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi thalathati alatin min al-malaikati musawwimina aka zo aka buga yakin kuma aka ci galaba cikin yanayin da ba a taba ganin runduna da za ta yaki irin wannan yanayin ta samu nasara ba amma ta yi nasara bisa tsarin Allah na kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratan bi idnillah da haka runduna Allah ita ke samun nasara ba wai da yawan ɗan runduna ba a'a yau da mutum nawa aka je badar amma da aka zo da mutum dubu kuma sai gashi an gaba da jaraba da aka da yakin hunai ana ganin akwai yawa har wasu na cewa lan nugulaba min kasra in dai yawa ke sawa a ci galaba ba za a ci galaba kanmu ba sai gashi Allah ya jarabce su wa yawma hunainin in adabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina sai gashi wasu na gudun filin yakin bayan sun zo da yawan da suna ganin in yawa ke sawa a ci galaba ba za a ci galaba ba ba za a ci galaba za ke sawa a kare mutane to sun yawan da ba za a iya karya su ba saboda sun fi karfin abokan gaba amma Allah ya jarraba su don ya gwada musu yawa bai da tasiri in ba taimakon Allah aka samu ba to rundunar Allah komin karancin ta kuma ita ke samun nasara wanda duk suka tsaya wa Allah komin karancin su domin in ka hada da su da gaskiya da Allah da manzo da ke tare da su wace da yawa suke da yawa duk yawan waɗanda suka juya wa Allah da turbarsa baya suka juya wa manzo Allah turba shi baya wanda suka tsaya wa gaskiyar turba Allah da manzo ko da su biyar ne in ka hada da Allah da manzon sai ka ga sun ci nasara baki daya ashabul ukhdud da Allah ya bada labarin su yaro guda ne dalilin samun nasara kan ashabul ukhdud yaro ɗaya ne tal da manzo Allah ya bada labarin shi yaro ɗaya ne ta dalilin shi addinin musulunci ya samu rinjaye mutanen garin suka musulunta kuma Allah ya halaka da sarkin da mutanen garin baki ɗaya to kaga kenan in dai kun tsaya wa Allah wurin Allah kuke kuma ku na Allah ne da gaske to wallahi Allah zai taimake ku amma fa sun tsaya wa Allah ba da baka ba da gaske Allah ya tabbatar da gaske kuke na Allah ne ku to Allah ba zai taɓa taɓar da ku ba amma ba kwa iya yaudara Allah ku ce ma Allah ku na shi ne bayan shi ya san ba na shi bane ba ba ku yaudara Allah ku ce mu na wurin Allah ne bayan ya san ba wurin shi ku tsaya ba kun raba kafa ba ku yaudara Allah ku ce taimakon addinin Allah kuke so ku yi bayan Allah ya san ba addinin ku shi so ku taimaka ba kuma ku yi tsammanin cewa Allah zai taimake ku akan wannan a'a runduna Allah wata ta tsaya wa turba Allah duk yadda aka shiga rinsi ko ana ha maza ha mata ƙarshen al'amari suke samun rinjaye suke samun galaba tarihin addinin musulunci haka ya gwada jiya haka take yau haka take kuma gobe ma haka zaka ci gaba da tafiya in dai ka tsaya wa Allah to Allah ba zai taba tabar da kai zai taimake ka ya kawo ma dauki da agabi ta inda ba a iya ganin wani na iya kawo dauki ko agabi Allah da taimake ni na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم خضوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هبوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيمان لا تتخذوا الذين اتخذوا منكم هزوا ولعبا kada ku riƙi waɗanda suka riƙi addinin ku abin izgili da wargi min alladhina utul kitaba min qablikum daga cikin waɗanda aka ba wa littafi kafin ku wal kuffara haka kuma kada ku riƙi kafirai awliya'a a matsayin masoya wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah in dai kun kasance masu imani ne wa idza nadaytum ila salati idan kuka yi kira zuwa ga sallah ittakhazuha huzwan wa la'iba sai su riki sallar da kuke kira da kiran sallar kanci a matsayin wargi irgiri da kuma abun wargi dalika bi annahum qaumun la yaqiluna abin da yasa suke haka saboda mutane ne marasa hankali wanda ba su hankaltar abin da ake kiran su zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala dai har yanzu yana da ya ƙara kore masu imani daga soyayyar waɗanda ba masu imani ba nan kuma a wani salo da kai ka iya cewa nan psychologically Allah yake approaching masu imani da wani salo da kowa ya zauna da hankalin shi ya ga bayan da an gama ba su san Allah ba su san ka ba su san kaza to yanzu a hankalta kuma ga wani abun lura da ya kamata ka auna ka ga me yi maka wannan ya kamata ka so shi Allah ya ce ya ku wanda suka imani kada ku riƙi wanda suka riƙe addinin ku abin izini da wargi a matsayin masoya addinin da kai imani da shi kake bautawa Allah da shi sai mutum ya ɗauki shi abin izini ya ɗauke shi wasa abin wargi ya kamata ka mutunta wannan mutum a hankali ko ɓera kake bauta mawa ko ɓera kake bauta mawa ai kana bauta mai ne dambi don ka yarda a bauta mai shi sai mutum ya ɓera matsayin allah shi sai mutum sai wani ya zo ya wulakanta wannan tseren da yake bauta mawa wancan mutumin zai kalli wannan da ya wulakanta tseren da matsayin mai mutunci wurin shi ai wannan ne dalilin da yasa allah ya hana mu taɓa allolin sauran masu bauta gumaka Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghayri kakku zagi ababen mutum da suke bauta ma ko ba ba kuma bayan Allah za su zagi Allah saboda kiyayyar su ga Allah da kuma ba kuma da jahilci kaga shi abin da yasa zai kalli addinin shi kaza shi in ya zagi ya zagi naka in ka zagi shi wanda ba Allah bane shi ya zagi naka wanda shine Allah gaskawa aka fara kai amma shi a wurin shi ai nashin ma Allah ya dauke shi to sai ka zo ka rike addinin ka sai wani ya koma nan gehe sai ya dinga yi ma izini da addini in ka dage wando ya ce saki ka kita rautai da irin wannan izini da masu yi wa addini izini suke yi sai ka zo ibada sai ya dinga daukar ta matsayin abun wasa yana mai da abun abun walgi shin wannan ya cancanta ka mutunta shi bai cancanta ba to kuma wanda bai cancanta kuma tashi ina maganar soyayya ta to nan irin salon da Allah yake jan hankalin mu da shi nan kenan cewa kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku a matsayin abin izgili da wargi daga cikin wanda aka wawa littafi kafin ku su ne yahudawa da nasara da kuma sauran kafirai kakkurke su a matsayin auliya a matsayin masoya tunda mafi darajar abin da kai musulmi kake takama da shi shine addininka babban abin da kake tafiya da shi a rayuwarka addininka komai yana bayan addininka shi yasa kana iya sallama komai kana iya sadaukar da komai saboda addininka to shi sai da ke wannan addinin naka abin izini in ka zo kana ibadu na addini yana ɗaukar su wasa yana yin maganganu na izini ga addininka to kaga a hankali da tunani lafiyayyen hankali ma bai kamata bai kamata ka so shi ba ko ka ba shi wani muhalli cikin rayuwarka ko da ba a ce maka yana ƙinka ba ko da ba a ce ma ga irin mugun talibin da ke da cikin zuciya game da kai ba da haka Allah ce waɗannan ka kulke su matsayin masu kuma babu wani wanda bai yarda da addinin ka ba da ya ɗauki addinin ka wata ɗaya duk wanda bai yarda da addinin ka ɗauka ya ɗauki addinin ka wata ɗaya in ya ce ya yarda da yancin addini kawai yana nufin ka je ka yi abin ka matsayin shirme amma ba wai yana nufin ya ɗauki addinin naka wata ɗaya ba wanda wannan ya karɓi su daga cikin musulmi sai ka ga yana cewa ai ka ga yanzu mu ma muna ibadun mu hasana zuwa ya ko kuma ai kirsa ya yarda ni ke musulmi ne tun da ya yarda musulmi ne ai ma ban da wata matsala da shi ah to yanzu da sai ya yarda kai musulmi ne kana nufin ya yarda mutumin arziki ne kai a musulmi ah da ya yarda kai musulmi ne ai kai yarda da yadda kai a matsayin musulmi kamar yadda kai yarda shi ma kirista ne haka yake yadda kai yarda shi kirista ne haka ya yarda kai musulmi ne da kai yarda shi kirista ne ka yarda addini yake yi ne daidai ka yarda wani mutumin arziki ne ta fuska addini ba haka ke kallon shi ba shi ma da ke kallon ka matsayin musulmi ai ba wai yana kallon ka a matsayin mutumin arziki bane ba yana kallon ka a matsayin musulmi ne lalatacce mutumin banza wanda ba bisa addinin kwarai yake ba haka yake kallon ka to ta ina wannan za ta bada kofar ka so shi ta ina wannan za ta bada kofar ka mutunta shi a addinin ka ka baki dama cikin addinin ka wanda shi kallon da yake maka addinin da da wannan ai ya zo masallacin mu har ma zuwa suke su taya mu ko su hindu na addini kai to dan an ne ya zo masallaci ya zauna ya ce ya zo wurin ku ta ku sallah shi ne yanzu wannan ke ba da ba ka sai cuci ka tashi cuci ta shi ne ya zo masallaci sai ya ku sallah yana ƙara tabbatar ma da aikin banza yake dama ba addini yake ba kuma dama Allah ya gama mu wannan kai yanzu in ka wanke kama ka sai cuci ka je sai a sa addinin su kai ne ka wulakanta kanka kuma kana mulna ka addini amma shi dama da yanzu nan ai dama addinin shi ba komai bane ba ko sallar sani Allah ya ce wa maka na salatu mu inda albayti illa ku ka an wata siya ba sallar take yi ba to yanzu mun kai wadan da wai gani ake wai wayewa ce ta addini muna hidima mu musulmi kiristoci su zo su shigo har masallaci su zauna su taya mu har su kawo mu gudunmuwa mu ma yanzu na yi mu je mu kai musu saboda dai lalace wanda muka yi magana shekarar jiya ta samu al'ummar mu wai wannan ita ce wayewa wai shine alama ana zama lafiya ai ga yanan an ce lakum dinukum wani yadi kowa ya addinin shi wa ya gaya ma suratul kafiruna tana gwada addinin sa addinin naka na ya suna ma sure to suratul kafiruna sunan da kai ne kaga tun daga nan an raba ku kuma tun da aka fara ta aka da bara'a ta fara ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna da bara'a ta fara ba na bauta ba ni ba abinda kuke bauta ba saboda ababen bauta ku ba alloli bane ba sai da aka wannan aka ce lakum dinukum walid lakum dinukum walidin tana nahin kai musulmi addinin musulunci addini ne na kware kai kai ma ke rusa ke rusa addini na kware ka ci gaba dai wasu haka suke fahimta aya fa dan haka aka ga yanzu sai ai ga nan wannan lakum dinukum walidini haka zai ga maka wannan bayan bara'a so da take magana karshe tana gwada kowa ya sai abin da ya zaba ne lahira za a ga kowa ya gane abin da ya daidai ne ko ba Allah ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minina ku ji tsoron Allah in dai kun kasance masu imani ne kada ku riƙi waɗanda suka riƙe addinin ku a matsayin wasa da wargi a matsayin masoya kuna ɗaukar su kuna sa su cikin waɗanda kuke yi wa kallo na mutuntawa Allah ya ce wa idan na daisu ila salati idan kuka yi kiran sallah ittakhadhuha huzuwan wa la'iba sai su riƙi wannan sallah da kuke kira gare ta zuwa ga abun matsayin abun wargi abun wasa wasu daga cikin malaman tafsiri kamar as-suddi yake cewa a ibn ishaq a cikin lissafin sanar sira yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba a lokacin fatu makka da ya shiga cikin ka'aba yana tare da bilal sai umarci bilal ya kiran sallah bilal sai ya fara kiran sallah abu sufyan ibn harb da Ishab ibn ibn Usayd da Al-Harith ibn Hisham suna zaune a falfajiyar Ka'aba a gaban Ka'aba su uku suna nan zaune ba su yi imani ba lokaci sai Ishab ibn Usayd da ya ji kiran sallan sai ke cewa Allah ya darasa Allah ya girmama Usayd da nan ya kai wannan kiran sallar domin da ya ji wannan yanzu da ran shi ya ɓaci a ce yau da rayuwa ta yana zaune da ana cewa wai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai Allah ya girmama shi da ya ɗauki rayuwa ta yi domin inda yana nan da ya shiga cikin bakin ciki da damuwa haka suke faɗi alharis ibn sham sai ya ce ni kau inda na san da aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah inda na san gaskiya ne ni da na bi shi amma ni ban yadda shi ne rasulullah sun ba abu su fiya sai ce to ni dai ba zan ce komi ba ni ba abin da zan ce ya ce lauta kallamtu la akhbarat anni hadhihi alhasa idan na san wallahi in ne magana wannan tsakuwar da ke da sai ta ba shi labarin abin da nake da haka ni ba zan ce uffan ba na yi su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga cikin ka'aba da ya fito sai sai kan alimtum da zai kuntu ita da abin da kuka faɗi na sani sai ce kaga kai kai ishaf ibn usay ga abin da ka faɗi ga abin da ka ce kai al-harith ibn hisham ga abin da ka ce kai abu sufyan kai ma ga abin da ka ce al-harith da ishaf su suka ce nashhadu annaka rasulullah matsala ala hada ahadun kana ma'ana fa naqulu akhbaraka sai mun shaida kai manzo Allah ne ba wanda ya san kayo nan sun da muke wannan magana balle mutum shi zai baka labari to mun shaida kai manzo Allah ne to irin waɗannan maganganun da suke kenan yadda suka fi kiran sallah kaji shi wanda inda shi gane yake da usaid na rayama da ya cika da bakin ciki wai ya da ana kiran sallah ana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma al-harith ibn hisham yana ta ai inda na san manzo Allah ne da na bi shi ba na ji ba ya dauna manzo Allah bane ba sai dai ta hidda abu to shi ne abinda Allah ya saukar da wa'iza na zai tun ila salati ta hazo ha huzuwan walai ba imam muhammad ya rutuwa hadisi a cikin musnad nashi daga abdullahi ibn muhairis wanda abdullahi ibn muhairis maraya ne ya tashi gaban abu mahdura shi ya rage shi har ya girma a wurinsa wata rana ya tashi zai fita zai je sham sai zai samu abu mahdura abu mahdura yana daga cikin lalanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine lalanan manzan Allah a makka da ya zo sai ce zan je sham kuma ina gudun kada idan na je sham mutanen sham su tambaye ni game da kiran sallaka kuma ya zama ban sani ba yana so ka bani bayani game da irin kiran sallar da kai rawaito wanda idan na fi kuda sun tambaye ni zan ba su labari sai ke cewa na fita cikin wasu jama'a tare da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga Hunayn bayan an gama fatu Makka aka wuce yakin Hunayn to a bisa hanyar manzo Allah ta dawowa Hunayn na fita cikin wasu jama'a a bisa hanya inda manzo Allah ya da zango sai muka tsaya wani wuri muna nesa da shi amma ba mu ban bayyana kama ba mun tsaya nesa don kada ya gaji tsin kai muna ana nan sai muka ji mai kiran sallah ya fara kiran sallah inda manzo Allah ya da zango yace sai muka dinga kwaikwayar shi muna shi iya shege da izgile ga kiran sallah daga boye shi Abu Mansura yana jin ladan na kiran sallah yana kwaikwaya amma kwaikwayo na izgili da iya shege da wasa ya ce sun dala ya gama kiran sallah manzo Allah sai sa a durin da ake yau sautin aka bi sai aka kamo mu aka zo da mu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa waye na ji murya ta cikin kusan da ake kiran sallah Abu Mazura ce duk abokai na kowa sai nuna sai suka ce ga yana aka sallame su ne manzo Allah ya rike yace ni mu su da ne in zauna sai ina zauna ka gane cewa wani lokaci ma sai mutum ya zo ya yi tsaya ta zama mashi alheri ya ce shi kenan ana zannawa nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mani maimaita abin da aka yi dazu din nan kira sallah ne tunda za a zai injili kake yi da ake kiran sallah to yanzu kiran sallah ne ya ce to sanda manzo Allah ya ce kiran sallah duk duniya ba wanda nake ki kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai na tashi to bai rike abin da ake faɗi a kiran sallah ba manzo Allah sai dinga yi mai kiran sallar yana maimaitawa sai ya koya masa kiran sallar da ake cewa tarji'i shine wanda in ka zaka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka tsaya sai kai ashhadu an la ilaha illa Allah kasa kasa ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai ka dawo ka daga murya ashhadu an la ilaha illa Allah yana cikin sunan na Abu Dawud riwayar Abu Mansur wanda ahlus sunna suka ba wannan kiran sallah suka dauka na wasu ne daban ba na mu kuma manzo Allah ne koyar da shi Abu Mahzura ya ce daidai lokacin da na gama wannan kiran sallah bayan manzo Allah ya gama sai ya kira ni akwai wata ɗan jikka da dirhamomi ciki manzo Allah ne kuma da wannan jikka ya ɗora hannun shi bisa gaban kai na haka ya dawo hannun ya ce sai da yau haka ya ratso gaban kirjina sai da ya zo daidai cibiyata da ya zo daidai cibiyata daidai nan sai manzo Allah sai baraka Allahu fika wa baraka alayka Allah ya sanya albarka cikin ka ya albarka Abu Mahzura ya ce su daga nan sai mu ya ce sai na ce wa manzo Allah ya ce a sannan sai ya zama duk duniya babu wanda nake so kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ce manzo Allah to ina so ka nada ni ladanin ka Makka tunda yanzu Madina kai to ni ne ka bani umarni ni ne ladanin ka a Makka da aka duk sallah idan ta zo kowace sallah ne zan dinga kiran sallah a matsayin ladalin manzan Allah na makka wanda manzan Allah ya naɗa ladanci a makka ta ce bayan na gama na kamo hanya na dawo madina na wajen itabu ibnu makka wurin itabu ibnu usai wanda shine gwamnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makka a lokacin sai da nazo na gaya masa to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo ni a matsayin ladali ne na ladalin ka daga yau an naɗa da ladan ne zan dinga kiran sallah to kaga wasu suna yin izgilin sai izgilin ya zama masa alkhairi abu mazura daga izgilin ya zama ladani yanzu in kana labarin ladanci a musulunci dole wannan kirin sallamin tarbiyi abu mazura ya rubuta shi to wannan ɗabi'ar waɗanda ba su yi imani ba ce yayin da kuka zo kuna kiran sallah za su ɗauki abin da kuke na kiran sallar abin izgili da wargi saboda mutane da wanda ba su da hankali kamar yadda Allah faɗa kuma irin wannan faɗin jilin da wargin kada mu ɗauka abu ne wanda zai yi nisa da mu ma za mu iya faɗa cikin shi ko ladan kawai kana zana kiran sallah sai su ladan nan ba su da aiki da an zauna kai kiran sallah yayi yayi yayi fita ya da wallahi za ka shiga wuta baka ankara za ka shiga wuta baka ankara saboda ladan aikin manzon Allah ne wakilci yake yi manzon Allah ne ya bada umurni umurnin manzon Allah da manzon Allah yake in kai kiddiri ga wannan aikin karke shi a matsayin abun wasa za ka rabu da imanin ka jumlatan wa tafsilan domin waɗancan ma waɗanda ke izgili idan ana kiran sallar kafirai ne waɗanda ba su imani ba Allah yake hikaito abin da suka yi in kai abin da suka yi kana tsammanin kafircin ya tsaka ne ba wurin da za a saka in kai dai akwai hili da mutum zaka shige baka ankara dan kullum mu dinga iya ba kuna mu abin da zamu furta game da abin da yake da alaka da addinin ko ladanci ya za a kai ladanci ladan baya arziki da kawo ladanci ka fara talauci me kake nufi kenan kana nufin aikin sunnan manzo Allah ya ce ka talauci to da baka san ladanci baka talauce ladanci ya talauta kai wanda ya talauce ladanci shi wanda bai ladanci bai talauce wa ya talauta shi sannan in ka kalli ladan talaka ka kalli ladan nawa ka sani ne kuɗi kuma in kana kallon ladan nawa ya hile mun kuɗi ga malin shi san a masu shi ne ladan mu kaga aka ɗaga ni kawai sai shi ne ladan ne ne liman amma ka gani in kuɗi ake gana mu muna da ladan ne kuɗi ka zo mu gwada mai ana yin kuɗi in dai kuna so ladan ne su kuɗi ku daga shi ku ladan ne to ladan nawa za a daga liman ya sai da kayan liman da abin da liman ya mallaka duka baki daya ya za a yi idan bin manzon Allah bai sa aka yi arziki ba za ka ɗauke wannan matsayin sababin talaucewa kuma talaucin ladan iya cewa mu ce mu da ladan ce ka tsara ladan ya aje abin da yake ya zo ya kira maka azhar ya kira maka al'asar ya kira magariba ya kira isha'i asuba ko mu iyaye su baka bashi ko kuma riya ne talauci don haka mu ne matalauta a kiran sallah ba ladan ba mu muka talauta ladan muna cin arzikin ladan ba mu bai da mace arzikin shi dukkan mu muna cin arzikin ladan baki daya to akwai wanda ya kai ladan arziki ko ba mu ladan shi ne cikakken mai arziki don haka suna ɗaukar kiran sallah a matsayin abin izgili saboda ba su imani ba mu ma in muka ɗauke shi haka to wallahi za mu bi layin da suka bi don mu kiyaye ba kuna muka mai da abin da muke furtawa kan duk wani abin da yake sha'ira ta cikin sha'air na addinin mu wallahi za ka rabu da addinin ka baka ankara ba kuma ka diba ƙarshe masu wannan ɗabi'ar Allah ta zalika bi annahum qaumun la yaqiluna saboda waɗannan masu suna yin wannan ne saboda mutane ne wanda ba su da hankali hauka ne da daɗewar basira yasa suke yin izgili ga kiran sallah sanda ake kira zuwa ga shari'a haka yana da kyau mu kiyaye ba ko da mu yi taka tsantsan nan za mu tsaya insha Allah gobe za mu tashi aya ta gaba tunda muka faɗi daidai Allah ya ba mu dada da mu kuskure Allah ya gafarta mana akwai bawa Allah da ya sanya za mu ga an shimfiɗa masallacin nan da kafin cikin dai yanayi mai kyau ake zaune yanzu cikin jin daɗi mu sa shi cikin addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi ya maida mashi da fiye da abin da ya kashe ya kare ya wata mana ire-iren su wanda suke wa addini da addinin Allah hidima wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh